أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يومنا وتجمع الشرين دبيو قوة رمضان هجرة تمنزن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوا مدينة shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da sha biyar ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin a jiya mun tsaya akan aya ta wato hamsin da uku zuwa aya ta hamsin da hudu a cikin suratul a'raf a shafi na ɗari da hamsin da bakwai a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya malam Allah ce inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين kafin mu ci gaba da tafsiri akwai istidraki guda biyu da nake son in yi akan karatuttukan da suka gabata istidraki na farko shine cewa lokacin da mun ka kawo huruful muqatta'a da muna tafsiri a nan da kuma cikin suratu wato abin nan al-a'raf a can masallacin Imam Malik mun kawo cewa surori guda uku ne abu su bude ba wato an ka kawo harufal al-muqatta amma ba kawo al-qur'ani ba wani dan kwaya mini istidraki wanda tana yiwa na manta ne musamman a can farko cewa akwai sura guda daga ciki ita ce suratul rum ita ma ba a kawo zancen wato zancen al-qur'ani ba bayan an kawo al-huruful muqatta'a ina fata an fahimce ni to wannan sai ya zamanto kamar alkur'ani ya ba da labari ne na gaibi labarin da ya ba suwa ya tadammanu annahu kitabun min Allah amma ba a kawo sunan shi ba musarrahan ina fata an fahimce ni wannan magana ce mai kyau kuma muna jin daɗin irin waɗannan bayanan sannan kuma magana ta biyu kan zancen mu'tazila bu yarda da ceto ba suna nufin dan adam shi zai ceci kanshi a nan duniya shi yasa suke cewa duk wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a nan duniya ya ceci kansa domin mi domin mala'iku suna addu'a suna cewa rabbana wa adkhilhum jannati adni allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim Allah ya karbi addu'a kuma jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab a cikin suratul ra'd waccan kuma tana cikin suratu ghafir to sai suka ce bayan mutum ya ceci kansa ya yi aiki na gari to ranna wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum kidan ka ceci kanka a nan duniya sannan ka samu ceton Allah ya ƙara daga darajar ka a can lahira wallahu ta'ala a'lam wannan shi ne bayanin da nake son in yi kuma waɗannan bayanan suna da muhimmanci musamman shi na zancen suratul rum kinnan da yake ita ce sura ta hudu wadda ba ambaci alqur'ani ba amma ita an faɗi labari na gaibi wanda alqur'ani ya faɗa wanda yake yake nuna cewa daga wajen Allah yake wallahu ta'ala a'lam Allah ce inna rabbakum haqiqa ubangijinku mahalicinku mamallakinku wanda ke tafiyar da al'amuranku Allahu shine Allah Allah nan kuma allazi shi kadai ne khalaqa samawati wal ard domin allazi ta zo bayan wato abin nan Allahu kenan idan akwai mubtada an ka kawo allazi tana nuna alhasru sha makancewa Allah shi kadai ne khalaqas samawati ya halitti sammai guda bakwai Allahu allazi khalaqa سبع سماوات والأرض كما يحلتك السيب دابكوي المنكتن الجنسية ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما da Allah ce ya halicci samai da kasai sai ce fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shidda an gane ko muka ce kwanakin nan guda shidda an yi sabani shin kwanaki shidda na duniya ake nufi ma'ana irin wanda muke yi domin Allah na iya kaddarawa da su ya ce inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shaharan wato fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ard kaga nan minha arba'atun hurum na ana zancen lokaci ne na duniya Allah kuma ya tantance shi ya san da shi shin kafin ya halicci sammai da kasai dama ya tantance wannan lokaci da wannan ne Allah ya aiki ko ko kwanaki shidda na lahira ake nufi domin mi domin yini a wajen Allah ba a wajen mu ba an gane ko wato matsayin shekara dubu ne wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun wadansu malamai sun tafi akan wannan cewa yini a wajen Allah kenan dai ko mun ce yini na duniya ko yini a wajen Allah shekara dubu shidda ko kwana shidda ba dan gajiyawa ba ne ko kasawa Allah ya halicce su a cikin waɗannan lokuta domin mi domin Allah yana da ikon ya halicce su da kun fayakun inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun amma bai yi ba sai ya ɗauke su cikin kwana shida dan a nuna maka rayuwa tana buƙatar tsari tana buƙatar abi a hankali tana buƙatar ci gaban al'umma sai an bi a hankali ba wai rana guda bai da ashiyatin wa duhaha al'umma za ta ci gaba ba ba bai da ashiyatin wa duhaha al'umma za ta gane abin da ake nufi ba ba bai da ashiyatin wa duhaha ɗalibi zai zama to malami kawai rana guda kaga ka zama malami ko bayan wata shida wannan ba zai taɓa yiwa ba fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shidda muka ce daga uku zuwa goma ana canzawa idan ya zamanto da muzakkar sai a kawo muzakkar da mu'annas kaga al-yawmu muzakkar ne sittata ya zan ya zan shidda fi sittati ayyamin amma da mun samu wato mu'annas yazo daqiqa kaga mu'annas ne sai mu ce sitti daqa'iq ba a ce sittati daqa'iq a yaren larabci na alkur'ani wanda ya sabka da shi sai dai kuskure in ya zo ko kuma mai girman kai wanda shi sai abin da ya ga dama malaman luka suka ce fi sittati ayyamin aslinsa a cikin yaren larabci fi sidsati ayyamin domin asadisu ake cewa na shidda to sidisa sai zamanto ta wato sinun ta farko an mayar da ita ta'un domin ta taqarubi makhrajihima an gane ko sai zamanto sidita to da ya zama to sid ta ita ko ta'un da dalun mafita su ta yi kusa shi yasa ake idgamin su wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum sai aka maida shi sitta sittata ayyam a cikin kwanaki guda shidda wannan alqalbu ne yana cikin ilmu sarf da cikin ilmu lugha Allah subhanahu wata'ala ya yi bayanin cewa ya halicci samai da kasai a cikin kwana shidda to amma anan akwai waɗansu abubuwa da ya kamata mu fahimta idan ka duba cikin suratu fussilat idan baka duba da kyau ba kan natsu sai ka kamar waɗannan ayoyin sun ci karo da juna misali Allah ya ce qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin kaga nan ya ce khalaqa al-ardha fi yawmayni ya halitti ƙasa a cikin kwana biyu an gane ko wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin kaga nan an ce arba'ata ayyamin ga kwana biyu can ga arba'ati ayyam sun zan nawa sun zan shidda sun mastawa ila sama'i kaga kenan kuma lokacin da an kalice sama kenan kaga sai ka ce abin akwai kuskure a'a da an ka ce qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayni kwana biyu wa taj'aluna lahu andadan zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin a cikin yini na uku bai ce a cikin yini na hudu ba ana nufin biyu an ƙara hudu ba a'a biyu ana tafiya ana tafiya sai aka kai hudu dan kada ka ce alqur'ani yayi kuskure sannan sun mastawa ila sama sannan aka ce zuwa ga hadisin sammai da kasai a banga sammai ina fatan an fahimce ne da kyau kenan can da yace yaumaini biyu fi arba'ati ayyamin cikin cikin kwana hudu aka kare wancan sun mastawa ila sama sannan aka je zuwa ga hadisin sama ina fatan ɗaliban ilimi sun fahimci wannan dan saboda wurare ne masu shubha wanda wata rana za a zo a yi wasa da kai sun mastawa wato alal arsh bayan Allah ya halicci sammai da kasai sun mastawa alal arsh sannan Allah subhanahu wataala ya daidaita akan al arshi to wannan aya tana daga cikin ayoyi waɗanda suke suna da mi suna da abin nan domin mi domin shi shin al'arshi ya rigai sammai da kasai an rigai halittar sa ko ko an rigai halittar abin nan in muka dibi zahirin wannan aya sun mastawa alal arsh sai bayan Allah ya halicci sammai da kasai sannan da Allah subhanahu wataala da akan arshi amma bayani zai zo nan za mu yi bayani dai akan aqida in an ce istawa ala ya daidaita akan abu kaza in an ce istawa ila to malamai sun yi fassara guda biyu musamman malamai na salaf fassara ta farko shine irtafa'a an gane ku ya daukaka huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila sama suka ce sannan ya daukaka wannan ɗaya daga cikin riwayoyi ko waɗansu kuma malamai suka fassara shi da qasada thumma stawa ila sama thumma qasada sama thumma qasadaha aw thumma qasada khalqaha yan nufati kenan istawa da ala da istawa da ila sun bambanta an gane ko sun bambanta to anan za ka gane cewa in an ce istawa ala ya daidaita istawa ila ya ɗaukaka ko ko ya nufaci abu to sai waɗansu musamman masu aƙida wanda bata dace ba sai suka zo waɗannan ayoyin gaba ɗaya ayoyin sifat sai suka juyar da su dan an ce Allah istawa alal arsh sai Allah bai daidaita akan al arshi ba ai ma'ana istawa istaula waɗansu malamai suka ce kamar yadda bani isra'ila suka canza waɗansu ayoyi wa qulu hisatun naghfir lakum khatayakum yau cikin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana samu waɗanda suke ce ma allah abin da yace istawa ba istawa bane istaula kaga sun canza baddalu kalimatan bi kalima to wannan sun samo shi ta hanyar tawili amma malamai suka ce shi istawa ila so biyu ne yazo a cikin alqur'ani wanda anka danganta zuwa ga Allah subhanahu wataala ga wannan aya ta cikin suratul baqara huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila as-sama fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in alim nabiyu shina cikin suratul fussilat waɗannan ayoyi da muka kawo thumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in to sai suka ce istawa ala shi kuma wanda aka danganta zuwa ga Allah ya zo a cikin wurare guda bakwai a cikin alkur'ani na farko a cikin suratul a'raf gashi nan inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh nabiyu cikin suratul yunus shima inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di idni dhalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun sannan kuma na uku ya zo a cikin wato abin nan suratul ra'ad Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun na hudu ya zo a cikin suratul taha ar-rahmanu 'ala al-'arsh istawa نبير يا ذو أتكن سورة الفرقان الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا سننكما نشد يا ذو أتكن سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون نبقى ياضو أتكن سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وأن سوني ولا ريبو دا بقوي دا استوى يزو wanda an ka danganta zuwa ga Allah to sai malamai suke cewa in kana son ka fahimci mas'ala ta babu sifat da kyau ka rike ka'idodi guda uku na farko shine al-imanul kamil kai imani da duk abin da Allah ya sifanta kansa da shi to wannan abin hakikatan haka yake an gane ko kai imani cewa duk abin da Allah ya sifanta kansa da shi to ba za ka kore ma Allah shi ba na biyu an gane ko sannan kuma ka kore ma Allah subhanahu wa ta'ala duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kore daga kansa. An gane ko duk abinda bai dace da Allah ba kar ka danganta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi. Dalili kuma Allah ce laisa ka mislihi shay kaga nan tanzih wa huwa samiul basir ka tabbatar ma Allah kai imani da sofin da ya tabbatar maka sa na uku kuma ka yanke tsammanin cewa zaka iya sanin yadda Allah ya aikata abu domin Allah subhanahu wataala ya bambanta da mu kenan kai ma tunanin cewa sifa kaza wadda Allah ya tabbatar ma kansa tana da alaka da sifa ta dan adam kai kuskure domin zatin Allah daban ko ba haka ba zatin halittu daban tunda zatin Allah subhanahu wataala ya bambanta da zatin yan adam dole na a samu bambanci a cikin waɗannan al'amura in dai kana da hankali kuma ka tsaya ka yi tunani domin idan aka ce Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama zai ɗauki ƙasa da sammai duka gaba ɗaya ya aza su akan hannunsa wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyama a ce ƙasa gaba ɗaya tana cikin wato hannun Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma a ce in Allah ya sifanta kanshi da abu zaka tsaya kai hankali ka ce a'a bai dace da Allah ba saboda dan adam ya za a yi ka kamanta dan adam da Allah Allah subhanallah wannan ba zai yiwa ba shi yasa a cikin wata muhadara da Sheikh Aminu Muhammad Al-Amin Shanqiti yayi a sautiya wanda yake dauka ce yake cewa duk wanda Allah ya siffanta kansa da wani abu sannan mutumin nan yayi yajin rai yayi wato hayyaka ya kore ma Allah subhanahu wata'ala sifar da Allah ya wato ya bi kansa da siffantuwa da ita yace kamar wannan mutum ya ja'alu nafsahu a'lamu billahi min Allah kamar yana ganin yafi Allah sanin Allah domin yace Allah sifar da ka tabbatar min kaza bata dace da kai ba koko sifar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar ma Allah da ita yana sanya kanshi kamar yafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanin sifar Allah subhanahu wa ta'ala yace subhanaka hadha buhtanun azim qul a antum a'lamu am illah ya annabi Muhammad shi ko da aka yi masa wahayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha yazo ya tabbatar da magana yace Allah ya siffantu da kaza kace a'a ba haka nan da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ba kiran kana nufin kafi Allah ilimi kafi Allah ganewa ko ko kafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ganewa to dan haka istawa ala al-arsh za a ce Allah ya daidaita akan al-arshi ya ya daidaita akan al-arshi ya bar makansa sani da yana son mu san yadda ya daidaita da ya ga ya muna shi yasa salaf da dama ai aka tambaye su akan wannan zaka iske koda wanda yazo yayi tambaya kaifa stawa ala al-arsh za su bashi magana za su bashi amsa da taddace da shi akwai asar da dama daga matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tabi'i da su imam malik da aka yi wannan riwaya al-istiwa ma'lum shi wato istiwa'i cewa Allah ya daidaita kalima ta istiwa'i ma'anarta sananna ce wal kaifu ghairu ma'qul wal kaifu yadda Allah ya daidaita kai ba za ka iya hararuwa ba hankalinka bai kai ba wal imanu bihi wajib yin imani kuma da Allah ya daidaita akan al'arshi wajibi ne don Allah ya tabbatar da akan haka har wata ƙari suke kawo su'alu anhu bid'a tambayar wannan bid'a ne don Allah bai tabbatar da shi ba manzo bai faɗi ba Allah bai faɗa ba sai ka zo ka tambaye ni kawai kai ka ce baka sani ba Allah ya daidaita akan al'arshi to amma irin waɗannan mutanen ba za su bari ba sai kaga suna suka zuwa ga ahli sunna sai su ce ai su ahli sunna da sun ce ba a tawili amir ruha haitu ja'at ku tabbatar ma Allah sifofin shi irin yadda suka zo su ce ai su ma suna yin tawilin waɗansu ayoyi suna tawilin waɗansu hadisai to a nan da ke son yi tambihi mai kyau ga ɗalibai tawili ahli sunna ba cewa sun kai ba za a yi tawili ba domin dukkan malaman usulul fiqh mun ka duba ai su imamu malik da abu hanifa da saura da suke zancen ana yin tawili misali ai malamai ne na ahli sunna amma kuma tawili ne ya zama to akwai dalilin da yake ingantar da shi wannan shi abin da ya kamata mu fahimta da kyau amma za mu bada misalai don su fahimci wannan menene tawili sarful lafzi bi dalilin sahihin sarihin mutum ya zamanto ka juyar da ma'anar lafazi amma kana da dalili mun taɓa bada misali ga karatun da gabata sahih ingantacce wato aya alqur'ani ko hadisi ingantacce sarih wanda ya fito a fili baro baro ana ganin sa wannan shine abin da ake kira ta'wili kuma ana fahimtar shi min siyaq zaka gane cewa kalmomin da suka zo gaba da baya ko ayoyin da suka zo gaba da baya ko ma'ana ta alqur'ani siyaqin alqur'ani baya nuna wannan ko kuma al-idafa lokacin da an ka danganta kalima kaga idan ce kalima ta ar-ra'su ala ramma mi take nufi eh kai take nufi to in ce ra'sul jabal kan dutsi to kaga kan dutsi ko ya bambanta da ra'sul insan ra'sul insan ya bambanta da ra'sul tayr ra'sul tayr ya bambanta da ra'su kaza kenan ashe kalima ta ar-ra'su ba ta bada ma'ana sai an danganta ta wani bi zuwa ga wani abu shi yasa dole na mu gane cewa in an danganta fi'ili zuwa ga Allah zai bambanta ga danganta shi zuwa ga dan adam in nace al-kalbu yajri kare yana gudu al-insanu yajri dan adam yana gudu in nace al-ghazalatu tajri barewa tana gudu kowa ya san akwai bambanci tsakanin gudun su kuma in nace ar-rihu tajri iska yana gudu kuma na san akwai bambanci tsakanin wannan gudun saboda zatin su ya bambanta to haka zatin ɗan adam ya bambanta da zatin Allah kada ka taba yarda wata sifa wanda Allah ya tabbatar mu da kansa da shi ka ce a wannan ba haka ake nufi ba wani abu ake nufi ke kana kana nufin Allah bai sani ba ko ko manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai sani ba shi yasa duk wanda kaga yayi ta'tilin wata sifa sai ka iska ya shabbaha Allah da halittunsa sannan ya ga cewa bata dace ba sannan ya kure ta an gane ko wannan kuma kuskure ne ga abubuwan da suke kawowa ka'idodi ne guda uku duk wanda suke jayayya da ahli sunna ko ma dai ka iske sun kawo waɗansu hadisai ne da suke kawowa waɗannan hadisan ma kwata-kwata ba su inganta ba balle ma a ce zuwa tawilin su an gane ko ko kuma ya zamanto nassoshi ne waɗanda sun inganta amma ba su bukata a yi tawili akwai kuma nassoshin da sun inganta amma suna bukata a yi tawili to kenan nan tawilin nan za a yi sai an samu dalili ko na siyaki wanda yana haɗe da aya ko hadisi ko kuma wani nassi can daban a wani wuri domin Allah ya nuna cewa waɗansu nassoshi suna fassara wasu ayoyi suna fassara waɗansu ayoyi هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا كاغدا المتشابه دا المحكم إذا أكسم متشابه سي أقوم زواج المحكم سي أفسر شيء أما ما سلم فتنة سي سأقوم محكم سي سي سي سبقا شيء متشابه بعد سي ƙarshe suke ba cikin mutashabih dan saboda su kawo rikici ga waɗansu nasoshi da suke kafa hujja da su zan dan tsakaro mu daga cikin su akwai hadisi na Jabir dan Abdullah wanda suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce al-hajrul aswad yaminullah shi hajrul aswad wato abin nan bakin dutse da annan cikin Ka'aba wanda mutane suke sumbanta wanda ake cewa wurin shan nono ba nono ne ake sha ba mu lokacin da muna yara da an ce wurin shan nono sai mun kaza wannan wurin nono da ake sha amma ni da nije makka gaskiya ni ga wannan wurin na da hatsari ma ni baki na dai kallon su dina nake gaskiya fi sabilillah don in ka je wurin nan wata rana zaka ga abin mamaki al-hajrul aswad yaminullah kamar wato shi hajrul aswad hannun dama ce ta ubangiji fil ardi a cikin ƙasa yusafihu biha ibadahu wanda yake gaisawa da bayinsa an gane ko wannan hadisi sai su kawo shi sai to kai ka gani ahli sunna sun yi tawilin shi magana ta farko wannan hadisi ma bai inganta ba ibnul jauzi duk da yake na daga cikin al-mutashaddidin wajen tad'if bai inganta da wannan hadisi ba ce hadisi ne da'ifi sannan kuma ibnul arabi al-maliki da yazo ce wannan hadisi batil bai inganta ba an gane ko to dan haka wannan hadisi bai inganta ba a wajen malaman hadisi balle ma a wajen tawilinsa amma shekul islam ibn taymiya da ya zo sai ya ce to ana ruwaito shi daga asar ne nawa na ibn abbas to kaga yanzu har yanzu rikici bai kare ba don ibn abbas yana daga cikin salaf shekh albani da ya zo kan wannan hadisi sai ya ce munkar hadisi ne munkar shi ko shekul islam ya ce ana ruwaito wannan magana daga ibn abbas alhajrul aswad yaminullahi fil ard hajrul aswad wannan bakin dutse hannun Allah ne na dama a bisa doron kasa faman safahahu wa qabbalahu duk wanda ya sumbance shi ko ya taba shi kenan da hannunsa fa ka an ka annama safaha Allah kamar dai yayi hannu da hannu ne da ubangiji an gane ko wa qabbala yaminahu kuma kamar ya sumbance hannun ubangiji to kaga nan tunda ibnu abbas in mun ce ma hadisin bai inganta ba yanzu kuma shi shekul islam ibnu tamiya ya ce an ruwaito shi daga ibnu abbas to yanzu ya za mu yi kenan dole sai mun nemi mafita sai ya ce to dalili in ka dibi cikin siyaki malamai suka ce an ce faman safahahu wa qabbalahu fa ka annama safaha Allah ibnu abbas yana ba yana nufin yaminullah bi wannan tawi da ahli sunna suka yi shine akwai dalilin da ya nuna fa ka annama an kace kaga inda Allah ne ba za a ce ka annama ba ba yayi kamar da kai hannu da hannu da ubangiji ba kaga tawili wannan na ahli sunna tawili ne wanda yake da matsayinsa akwai kuma wani hadisi na biyu suke kawo hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin Musnad na Imam Ahmad wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inni la ajidu nafasar rahman min qibal al-yaman ina jin nafasar rahman in an ce nafas lumfashi min qibal al-yaman daga yaman Imam al-Haythami ya kawo shi wato a cikin Majma' az-Zawaid ya kawo wato ƙarin hadisan da suke da ziyada dan ka abin nan amma Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace wannan hadisi bai inganta ba amma waɗansu malamai sun tafi cewa kan wannan hadisi ya inganta to yanzu mu je akan waɗanda suke cewa suna ganin ya inganta mu sakan musu sai mu ce to me ake nufi da nafas abinda ake nufi da nafas shin lumfashin Allah ne da ya zo daga wajen Allah ko ko dai lumfashi ne wanda yake ubangiji yake yin lumfashi malamai suke abinda ke da nafas nan tanfis wa man naffasa akwai sauki da zai zo mutanen Yaman ko sun musulunta wanda ma in ka duba cikin asbabun nuzul waɗanda waɗansu malamai suka kawo ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna wasu na ganin wannan aya ta sabkani akan mutanen Yaman azillatin alal mu'minin aizzatin alal kafirin wannan kuma ba shi ke nuna sahabbai sun yi riddiba don an ce man yartadda minkum an dinihi in kun an samu wanda ya ridda daga cikin ku wannan ba shi ke nuna cewa ba za su yi ridda domin ash-shartu la yaqtadi al-wuqu' dan shi aka kazo ka kafirtar da sahabbai to na wato hadisi kuma na uku an gane ko akwai hadisi wanda yake hadisi ne da Abdullahi ibn Amr ibn al-As yana cikin sahih Muslim sannan kuma Imam Ahmad ya kawo shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce qulubu bani adam baina isba'ain min asabi'ir rahman zukatan wato yan adam suna tsakanin wato farutta guda biyu ko mu ce farutta guda biyu ko farata guda biyu daga cikin faratan ubangiji a to kaga kenan sai a ce to ya an kai duk zuciyoyin mutane suke tsakanin wato faruttan ubangiji sai mu ce a'a in an ce baina ba tana nufin dole ba sai tsakankanin abu a cikin yaren larabci in an ce baina yana yiwa ma abubuwan ba su shafa juna yanzu in an ka ce at-ta'iratu in ji malamai baina samai wal ard jirgin sama yana tsakanin sammai da kasai ana nufin yana tabo juna suna tabo juna ba da sanin yana tabo juna yanzu misali in muka ce as-sahabu baina as-sama'i wal ard girgije yana tsakanin sama da ƙasa wannan ba shi ke nuna yana taba ƙasa ba ba shi ke nuna yana taba sama ba dan haka ba shi ke nuna cewa ba Allah da an kace baina isbu'ain min asabi'ir rahman ma'ana wai sai hannayen mu zukatan ubangiji sun tabo abin nan sun tabo zukatan halittunsa asar na uku wanda suke yawan tunkara ahli sunna da shi shine cewa ai an ce Allah in an ce Allah yana sama ai an yi ma Allah wuri wannan magana ce kullum muna zanjinta wannan ba matsala bane an ce Allah yana sama cewa ayin ba shi ne ake nufin an yi ma Allah wuri ba kuma ko da ma an tafi cewa an yi ma Allah wuri to dalili ne wanda Allah shi faɗa da kansa domin Allah ya ce a amintum man fis sama'i an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur a amintum man fis sama'i shin kun amince man fis sama'i wanda ke cikin sama wane ne yake sama an yakhsifa bikum al-ard Allah subhanahu wa ta'ala to anan ita fi ba tana nufin ana nufin cikin sammai shike ba domin bai yiwa a ce Allah yana cikin halittunsa ba irin dan adam bane da yake yin daki ya shiga domin mi domin al'arcin Allah yana saman sammai gaba daya sannan kuma al'arcin Allah da kursiyi sun fi sammai girma kina kaga bai yiwa a ce Allah yana cikin sammai nan fi tana nufin ala domin jiha ce sama kenan domin fir'auna ya ce ma mutanensa wala usalli bannakum fi juzu'in nakhli ai ala juzu'in nakhli wani lokaci ana ce a juzu'in nakhli in za a tsige mutum ba cikin kututturin dabino ba ko iccen dabino a saman iccen dabino ne ake tsige shi to dan haka fi nan tana nufin ala to amma nan sai su ce to ai kuma an ce man fis sama'i an ce Allah na sama amma an ce kuma wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da ku to an kai yana sama kuma yana tare da mu kuma kamar yadda ya faɗa a cikin suratu wato abin nan al-mujadala ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو ما هم أينما كانوا duk inda suke Allah yana tare da su to yanzu ya zamu fassara wannan gashi an ce Allah yana sama kuma an ce yana tare da su shin ya zamu fassara waɗannan sai malamai suka ce idan muka duba musamman Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo cewa akwai maganganu guda uku kamar yadda Ibn Usaymin ya faɗa yake cewa na farko akwai waɗanda suka ce Allah yana tare da halittunsa da iliminsa da kewayewa da tafiyar da al'amuransu duk abin da ke da alaƙa da su ba wai ana nufin ilimi kawai ba a'a ikon Allah yana tare da su don yadda yake so ba za su iya saba shi ba an gane ko yana tare da su ta hanyar iliminsa da ikonsa da tafiyar da al'amuransa duk abin da yake na muqtadayatir rububiyya ne yana tare da su amma kuma zatinsa baya tare da bayinsa wannan mazhaba ce daga cikin mazhaba wadda aka faɗa akwai mazhabar take nuna cewa zatin Allah yana ƙasa wal iyazu billah sun kace Allah subhanahu wataala ba sama ne yake ba kidan da haka su suna ganin mai iya ta Allah tana da wato zati uluwukin na Allah kuma suka ce to wannan uluwu ne wanda yake abin nan ulu maddi Allah yana saman kowa kenan mulkin Allah yana saman kowa sai waɗansu daga cikin su suka ce Allah yana tare da mutane wato anan bisa ga doron ƙasa an gane ko kuma yana sama to kaga wannan kuma sun yi ba Allah zati biyu Allah na ƙasa Allah na sama wannan ba za ta yi ba sannan a ce zatin Allah an gane ko yana tare da mutane sannan kuma abin nan suna nufin sun kore ɗaukaka ta ubangiji kina Allah ba sama yake ba kaga waɗannan sun ƙaryatar da ubangiji zance mafi inganci jiha ta sama ita Allah tabbatar makansa ba mu muka kirkiro ta ba amma ilimin Allah yana tare da bayansa kudurarsa rububiyarsa yadda yake sun tafiyar da su wannan shine mazhab na salaf kuma ba dole bane mu lazimta ma mutum sai ya bi wata mazhaba daga cikin mazhabobi bayanai ne da dalilai da hujjoji Allah ya shirya da mu gaba daya nassi na biyar daga cikin nassoshin da suka kawo shine fadar Allah wa nahnu aqrabu ilayhi wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun mu mun fi kusa da shi gare ku suka ce to a wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid to ku ahli sunna kun zo kun fassara da mala'iku ta ina kun ka samu damar wannan tawili sai muka ce a'a dalilin tawilin da an kai wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid saboda an kazancan mala'iku idh yatalaqqa al mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid can kuma da anka ce falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun nan ana zancen wato mala'iku domin mi domin suke karɓar rai kul ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un sannan kuma an faɗi cewa akwai mataimaka gare shi hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritu kaga nan amma kuma wannan ba shi ke nuna ba Allah bai da sani akan abin da yake faruwa ba shi ke nuna Allah bai da iko ba don in ba da ikon sa ba da ba za a karɓi rayuwa ba dan haka nan nahnu din in mun fassara shi da Allah ba za mu ce zatin Allah ne zo daukar rai ba amma in mun fassara shi da cewa ya turo mala'iku kuma akan sani da rububiyarsa da kuma karfin sa ne za a dauki wannan rai dan in Allah bai so ba za a karbi wannan ran ba shikenan wannan tawili da ahli sunna ita ce dalili ingantacce nafsi na shidda daga cikin nasoshi shine wajen fadar Allah tajri bi a'yunina jirgin ruwa na annabi Nuh Allah ce tajribi a ayunina tana tafiya sai mu alusu sun ce bi a ayunina ai ana nufin dakular Allah kamar yadda Allah ya ce ma abin nan wali tusna ala aini an gane ko za a rene ka kina ala aini akan wato kulawa ta kina ala hifzi wa riayati sai suka ce ahli sunna to dan me kuka wannan fasara ai ala aini ya kamata ku ce ka ido sai mu ce a'a a cikin yaren larabci domin Allah ya saukar da alqur'ani inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun wani lokaci an ka kawo aini a cikin yaren larabci ba ta daukar wancan ido ba ana nufin saman ido ba domin Sheikh Ibn Uthaymeen yace idan mutum yace takharraja fulanun ala aini wane ya kare jami'a ala aini akan ido na ba yana nufin an dauke shi ba akan ido an aza yace idan kai kana idan kace ido na gaske ake nufi yace as-sufaha'u wawaye za su yi ma dariya a cikin larabci fadlan an ala kafin ma akai ga masu hankali dan an san baka fahimci larabcin da kyau ba abu na gaba nassi na bakwai ya ku yan uwa shine akwai hadisi na cikin sahihul bukhari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadithul qudusi yake cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda yake adawa da waliyina waliyi na Allah ba wai waliyin shaitan ba domin waliyyi kana kala na waɗansu suna ganin kansu waliyan Allah ne amma ba waliyan Allah bane waliyan shaitan ne faqatilu awliya ash-shaytan inna ash-shaytana inna kayda ash-shaytani kana da'ifa in dai waliyi na Allah ne Allah kuma ya san waliyinsa faqad azantuhu bil harbi Allah ce to ka shirya da yaki da ni wa ma taqarraba ilayya abdi bishai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na bai taba kusanta zuwa gare ni ba bishai'in da wani abu ahabba ilayya wanda an mafi soyuwa gare ni mimma aftaratuhu alayhi daga abin da na farlanta masa shi yasa da yawa daga cikin mutane suna kuskure ga abin da Allah ya farlanta ma sai baka dauke shi da muhimmanci ba tartibul aulawiyat sai ka dauke abin da Allah bai farlanta maka ba yanzu zaka wani zai je kiyamul layli ai kiyamul layli da shi amma sai zo ya kwanta sai karfe 8 zai sallar asuba wannan ai kai banda eh sallar asuba ita Allah ya farlanta ma in ka san ba za ka iya samun sallar asuba ba bai dace ka je kiyamul layl ba domin abin da aka farlanta ma shine gaba samun sallar azhar da la'asar da magriba da isha'i da subahin ko ba haka ba da juma'a ya fi muhimmanci da sallar kiyamul layl domin ita nafila ce amma ina da yawan mutane hankalin su bai kawo wannan ba kuma wannan shine dalilin da ya samu ke samun matsaloli a cikin ayyukanmu sai wannan cikin wannan hadisi al-qudsi na cikin sahihul bukhari manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa ba zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil bawa na bai bai gushe ba yana kusanta ta bin nawafil da nafiloli hatta uhibbahu har sai na so shi fa idza ahbabtuhu idan na so shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi to zan zamanto jin shi wanda yake yi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi da ganin sa wanda yake kallo da shi wa yaduhu allati yabtishu biha zanzan hannunsa wanda yake damka da ita wa rijluhu allati yamshi alaiha zanzan kafarsa wanda yake tafiya da ita wa in sa'alani la utiyanna idan ya roke ni zan bashi wala in ista'adani la wato la uizanna wallahi in ya nemi kariya gare ni zan bashi kariya kuma na rinsu kenan in ya tambaye ni zan bashi in ya nemi kariya gare ni Allah ya rantsuwa zai bashi kariya to kaga da sai suka ce Allah ya ce zai koma jin mutun da nan ne yan aqidat tanasukh da yan aqidat alhulul kamar Allah ya sabko cikin jikin mutum sun ce ga hadisi kaji kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi Allah ya koma jinki na Allah ya sabko ya shiga cikin jikin shi kaga anan idan waɗannan nasosi an ce ma cikin sahihul bukhari suke kaga zaka iya samun matsala malamai ya sun kai raddi suka ce anan da yace abd sai da tabbatar da akwai Allah akwai bawa to ya an ce sam'uhu bawan nan ya koma kamar jin shi kamar ya koma Allah ne kenan ta shi wannan bawan can da babu shi aka yi shi kenan ma Allah ya taba zama babu sannan aka yi Allah tunda Allah ya koma ganin shi da jinsa da komai kamar yadda waɗansu masu shubuha haka da cikin sojoji to kun ce Allah bai sabka cikin jikin dan adam kuma kaza Yesu almasihu gashi mun ce dan Allah ne ga hadisi ya zo ce kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi sai muka ce a cikin hadisin an ce can akwai bawa akwai bi akwai Allah domin man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi in kai adawa da waliyan Allah to kenan ai nan kana adawa ne da wa da ubangiji domin dan yana son Allah ne amma ba ana nufin shi waliyin ya zan Allah ba an tabbatar da bawa an tabbatar da mi an tabbatar da wato mahalicci an tabbatar da halitta sannan kuma shi wancan dan adam din halittarsa aka yi ita ko halitta ba ta rikida ta koma Allah wannan yana daga cikin amsar da ya kamata ka bayar ‘yan uwa musulmi saboda wannan maudu'i yana da muhimmanci nassi na takwas da za mu kawo akan wannan shine hadisi na Abu Huraira an gane ko wannan hadisi na Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah Allah yana cewa man taqarraba minni shibran duk wanda ya kusanto ni shibran daidai da taki dai taqarrabtu minhu zira'an zan kusanto da shi wato zan kusanto shi zira'an kamu daya wa man taqarraba minni zira'an duk wanda ya kusa da ni kamu daya hannu dai kenan taqarrabtu minhu ba'an zan kusance shi wato ba'i dai gaba daya gaba guda shine alba ko kuma tafin hannu daya wa man atani ko wa in atani wa man atani yamshi duk wanda yazo mini yana tafiya ataituhu har walatan zan zo masa da gaugawa to wannan hadisin me yake nufi kaga wannan yana nuna al-af'alul ikhtiyariyya Allah yana yin kaza yana yin kaza yana yin abin da yake dama ya zai ka ce Allah bai da izinin yayi kaza kai Allah ya ce fa'alul lima yurid kuma la yus'alu amma yaf'al ka ce a in an ce Allah yayi kaza ba haka nan bane ina ka samu wannan hujja sai malamai suka yi amsa guda biyu a cikin wannan suka ce na farko abinda ake nuhi sur'a waɗansu fassara shi ba za a fassara ba tunda Allah ya ce zai yi shi ya san kaifiyar tunda ba mu san yadda ubangiji yake ba babu wata amsa da za mu bayar ya Allah zai zo ban sani ba tunda bai faɗa ba waɗansu malamai suka ce nan cikin wannan hadisi ba ana iya tawilin sa a matsayin sur'atul qabul ana nufin Allah zai karba da gaugawa shine gaugawar da ake zance kenan duk yadda ka kusanto da Allah da ibadaka yadda Allah zai gaugawa karbarta at-taqarrub malamai sun kace la yaqtasiru ala al-mashi ba shi na nufin tafiya ba kawai domin ana kusanta Allah subhanahu wata'ala da abubuwa da dama an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin Abu Huraira wanda yana cikin sahih Muslim yace aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid lokacin da mutum ya fi kusa da Allah wa huwa sajid yana sujuda kaga ba a ce yana tafiya ba kenan ana taqarrubi zuwa ga Allah kusanci da Allah da yanka ana taqarrubi zuwa ga Allah da zikiri ana taqarrubi zuwa ga Allah da sujada ana taqarrubi zuwa ga Allah da sallah ana taqarrubi zuwa ga Allah da abubuwa daban-daban daban-daban daban-daban kenan idan kai gaugawa aiki nagari mai kyau kai yi kan gabatar ga Allah Allah kuma zai yi gaugawa karba kuma ya saka maka da alkhairi to sai nasi na tara da suke kawo Allah subhanahu wataala ya tabbatar makansa da hannu cikin suratul ma'ida yace bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha sannan sai suka ce a nan ba nan karfi ake nufi karfin Allah kiran kana nufin karfin Allah biyu ne Allah bai da karfi sai karfi guda biyu waɗansu kuma suka ce a'a abin da ake nufi hannaye a walam yaro anna khalaqna lahum mimma amilat aydina Allah yana hannaye da dama sai mu ce a'a shi akwai bambanci bal yadahu mabsutata ne nan ya danganta hannayen zuwa gare shi amilat aydina ya danganta aiki ne zuwa ga hannaye a cikin yaren larabci in an ka danganta aiki zuwa ga hannaye ba ana nufin an aikata ba wani lokaci ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد wannan shine abinda hannayenka sun ka aikata ranar tashin alkiyama alhali ku ba hannayen dai sun ka aikata ba ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد da a ce maka kare abinda hannayenku sun ka aikata to haka mafi yawancin mutane hannu biyu ne gare su aidikum ko da ka dauke shi matsayin jam'i an gane ko ko kai muqabalatul isnain bil isnain kace kowa yana da hannu biyu ko kace aidikum wadansu suna da uku uku ko suna da hudu halitta ce ta Allah to amma ya zamu ji abin da ya kamata mutane su fahimta kenan dan haka anan yadahu Allah ya suna da hannaye an gane ko amma yaya hannayen na Allah suke wannan kuma tunda ba sai da ubangiji ke ba zan iya fassara su ba amma na aidina da Allah yana nufin ya aikata da wato da hannayensa ne kenan mu zamanto jam'i ne kuma musanna ma a wajen malaman usulul fiqh musamman Imam Malik musanna jam'i ne domin Allah ya ce in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma da ya ce wato awalam yarau anna khalaqna lahum bi aidina amma ta ce mimma amilat aidina bai ce khalaqna lahum bi aidina ba bi khilafi annabi adam Allah subhanahu wa ta'ala yace da shi yace wa iblis ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya wannan sifofi ne na ubangiji ya tabbatar ma kansa da su bai faɗa mu yadda suke ba mu yi imani da su mu tabbatar da su kada mu shiga gaban Allah kada mu shiga gaban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to thumma stawa ala al-arsh sannan Allah ya daidaita akan al-arshi yughshi laylan nahara yughshi Allah yana tufatar da ko kuma yughashi Allah yana tufatarwa Imamu Hamza da al-Imam al-Kisa'i da Imam Khalaf da Imam Yaqub da Imam Shu'ba sun karanta yughashi wato ghasha yughashi an gane ko rufewa Imrul Qais yace wa far'in yughashi al-matna aswad fahimin asisin ka qinwin nakhlatil muta'akkili bazan fassara wannan saboda wannan sai an je makaranta kuma akwai hatsari ga dalibai yughashi ghasha yughashi takshiyatan kenan mai fi'ili ne mai shadda amma yughshi yughshi laylan nahara sauran qurra da bamu kawo ba irin su imamu hafs da su imamu nafi da su imamu ibnu kathir sun karanta yughshi laylan nahara to yughshi Allah yana rufatar da al-laila dare an-nahara da yini to cikin su wane ne yake rufe wani da yake shi dare Allah yana zuwa da shi bayan yini yini kuma hasken duwa to Allah ya kawo shi bayan duhu to cikin su kowane yana iya zuwa fa'ili yana iya zamantowa maf'ulin bihi kenan yughshil laylan nahara wa yughshin nahara layla dukkan su yughshil laylan nahar Allah ya faɗi wannan tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa allazi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura khilfatan suna mai majumari kina a dauko wannan a rufatar da shi da wannan a dauko wannan a rufe shi da wannan shi yasa cikin su kowani na iya zamantowa fa'ili kowani na iya zamantowa maf'ulun bihi amma anan Allah shine fa'ili yughshi shi yake tufatar da ɗaya da ɗayan din kenan wancan in ya rufe wancan a ma'ana shine fa'ili wancan in ya rufe wancan ko ya maye wa wancan shine fa'ili tau yatlubuhu hasisa Allah yana neman shi da gaugawa yatlubuhu yana kuma zuwa ga mi yana kuma zuwa ga al-layl ko yana kuma zuwa ga an-nahar yana iya komawa zuwa ga al-layl kuma yana zuwa kuma zuwa ga an-nahar duk lokacin da wancan ya kare yatlubuhu Allah yana neman sa hasisan da gaugawa daga hassa ya husuli shine ya kwadaitar da shi ko ya motsar da shi ko ya zaburar da shi wanda suka ce nan majazi na ai ba a cewa yatlubuhu Allah yana neman sa me kake nufi kai idan ba ka fahimta su suna fahimtar ubangiji an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma bani Isra'ila thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah akwai dutsen da ke faduwa daga sama saboda jin tsoron Allah kai ku kace a'a ya turbu hadisa dare bai fahimta kai ne bai fahimta daga gare ka amma yana fahimta daga Allah ƙasa tana fahimta daga Ubangiji, Allah ya ce, Idan sama'un shakkat ta ce ni, wa azinat li rabbiha wa huqqat ta saurara ma al'amarin Ubangijinta. Sannan ranar tashin alkiyama za ta yi magana, bi anna rabbaka auhalaha gabobinka za su yi magana ranar tashin alkiyama, yau ba ta shahadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malu. Sannan kuma Allah ce komai yana tasbihi amma ba ku ji, وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم kai ku kai kace a ba su tasbihi ba tasbihi ne suke yi ba da ina ka samu wannan kai yasa ka ba Allah labari Allah ya ce maka abu kaza yana kaza yana kaza kace a ba haka nan bane sai ka juyar da shi su suna ganewa in Allah ya umurce su kenan ya tulubuhu damiri yana iya koma zuwa ga al-lailu ko ga an-nahar yana neman ɗai daga cikin su hasisan da gaugawa to kuma dole ne ya karba ma Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره wannan ita ce wato ƙira'a ta jamhur amma imam ibn amir ya karanta wa shamsu wal qamaru wan nujumu musakharatun bi amri to menene bambanci tsakanin waɗannan karatuttuka in mun ka dauki ƙira'a ta ibn amir tunda an ka ce inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal arda daga nan bayani ya tsaya والشمس والقمر واتو استئنافي ne domin ash-shamsu mubtada ne wal qamaru ma'tufun ne alal mubtada wan nujumu ma'tufun musakharatun shine amr bi amrihi kenan sai zaman to da rana da wata an gane ko wan nujumu da kuma taurari musakharatun bi amri abin horewa ne da umarnin ubangiji amma in muka ɗauki ƙira'a ta jamhur an gane ko kenan sai ya zamanto ma'atufi ne akan inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wash-shamsa wal qamara kenan wa khalaqa ash-shamsa wal qamara wan nujuma shi ya halitta sammai da kasai musakharatin bi amrihi sai zamanto halin ne suna cikin halin abin horewa da umurnin Allah subhanahu wata'ala kai dole da waɗannan abubuwan shi yasa abin nan akwai malamai da suke taujihul qira'at bil qur'anil karim da suka zo anan fariq al kursi malik abdullah na saudiya sai suka ce shi wa shamsa wal qamara qira'at jamhur za a yi istishhari da al qur'ani sai a ce khalaqa samawati wal arda domin wa shamsa wal qamara ma'tufi na kenan siyakin qur'ani ya gaskatar da wannan to qira'at ibnu amir sai musu kawo mata nata ba me yasa basu kawo ba man sani ba Allahu a'lam amma a cikin suratu an-namli sai Allah subhanahu wa ta'ala yace wa sakhara lakum al-layla wan nahara wash-shamsa wal-qamar wan-nujumu musakharatun bi amri to anan muna da qira'a guda uku shi ibn amir wa sakhara lakum al-layla wan nahar yace wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu musakharatun bi amri yadda ya karanta anan haka ya karanta a can shi kuma imamu hafs ya karanta wato wa sakhara lakum al-layla wan nahara wash-shamsa wal-qamara wadannan dukkan maf'ulun bihi na wan-nujumu musakharatun bi amri shi an-nujumu da musakharatun shi kadai na hafs ya bambanta to amma sauran qurra da sun ka karanta sai sun ka karanta wa sakhara lakumul layla wan nahara wash shamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amri kaga su ko sun karanta wan nujuma musakharatin bi amri ma'tufi na akan wannan to amma abin da yasa su yi istishhari da wancan ba saboda nan an kawo khalaqa wataƙila nan kuma can kuma an kawo sakhara amma ni a fahimta ta kira'o'in dukkan su sun yi istishhadi da juna waccan can kira'o'in yadda suka zo a can sun tabbatar da wannan wannan bayani ne ɗaliban ilmi wallahu ta'ala a'lam to wan nujuma musakharatin bi amri abin horewa ne da umurnin Allah ba haka ne suke tafiya sagaga ba nacir take tafiyar da su nacir ba ta iya hada komai da komai idan baka yadda ba cewa TV za ta yi kanta idan baka yadda ba cewa jirgin sama zai yi kansa idan baka yadda ba cewa kamera za ta yi kanta idan baka yadda ba cewa na'ura za ta iya yin kanta idan baka yadda da cewa sutura za ta iya dinka kanta ba ashe kai dolo ne in kai yadda da sammai da kasai za su iya zamantowa haka kawai su zo su haɗa kansu sannan ɗan adam ya dibi halittar da Allah ya yi cikin hikima irin tashi wai ce wai babu ubangiji wai haka ne kawai ga kansa subhanallah wannan abin yana da ban mamaki Allah ya muna mai kyau ala Allah ce to ku saurara harful istiftahi in ji malam manzauri wato ala ku saurara lahul khalqu halitta tashi ce shi kadai ko kuma shi kadai yake da ikon yin halitta duk duniya babu wanda zai iya yin halitta in ba Allah ba in kuma akwai bismillah duk abin da kaga an kera gaba ɗaya a duniya da abin da Allah halitta na aka hada aka yi kuma an kalli wata halitta ce ta Allah aka yi kwaikwayo da ita lahul khalqu halitta mallakar Allah ce kuma ba wanda zai iya yin halitta in ba Allah ba qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahidul qahhar innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala ijtama'u la duk duniya in ta taru ba za ta iya yin ko kuda ba balle wani abu ala lahul khalqu halitta ta Allah ce wal amru da umurni al amru nan yana iya zamantowa wato umurni na ash'an sha'ani na Allah ne ko kuma al amru yana nufin ba da umurni ya kamata ya zamanto na Allah ne to daga nan ne musamman na taba kallon wani maqta da aka yi da babban malamin hadisi na kasar Misra Abu Ishaq al-Huwaini yace al ilmaniyun waɗanda suke cewa a bambanta a yanke alaka tsakanin tafiyar da daula an gane ko laicite da kuma tafiyar da ƴan adam ya ce to waɗannan mutanen suna da matsala domin sun ƙaryatar da wannan aya alalahul khalqu halitta ta Allah ce to wal amru shi Allah shi kamata ba ta umurni amma an ce a in za a aikin duniya da gwamnati da komai duk a jajancan Allah wannan shi zai maida mu baya domin idan akwai tsoron Allah za a kwatanta adalci ko ba a yi adalcin ɗari bisa ɗari ba to amma an ce can duk abin da ka ɗiba na gwamnati duk zaluncin da ka yi wannan babu ruwan Allah da shi shi yasa zaka iske wani mutum a yana aikin gwamnati musamman jami'in tsaro sai a ce mai don Allah suka ja ce a'a nan ba aikin Allah muke yi ba ko ko ta ka sama ka je ka hado mishi kuma ya an kare lokacin sallah yayin mutum ya buga arwalla kuma ya je masallaci to ba wanda kace aje a hado mai can sama kuma yanzu kake arwalla ka zo wajen shi ala ku saurara lahul khalq wal amr halitta ta Allah ce wal amru da umurni ka karanta al ilmaniya da asaruha littafi ne na abin nan Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu abin nan malamin hadisi ya rubuta littafi akan wannan sannan kuma akwai al ilmaniya na Sifr al Hawali akwai al ilmaniya na malamai da dama ka karanta ka fahimci tasirin ta game da tafiyar kasashen musulmai babban bala'in da ya samu ke cikin wannan tsari saboda an nuna cewa addini bai da ta cewa a cikin tafiyar da kasashen mu amma alhamdulillah Allah ya nuna musulunci na da ta cewa an yi an yi dole akwai ababen da sai an koma malamai wannan duk yadda aka so a raba wallahi ba zai taɓa yiwuwa ba dan ko wajen roƙon Allah in bala'i ya bala'i kana cewa a roƙan maka Allah kenan ko kaga in ba da Allah ne yake da ta cewa ba da ba za ka ce a roƙan maka Allah subhanahu wata'ala ba ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin albarka Allah ubangiji talikai ta yawaita shi yasa duk wanda ka gani da albarka Allah na ga dama ya dan mishi shi yasa babu wanda za a roƙo albarka in ba Allah subhanahu wataala ba kuma ana roƙon albarka ta hanyar bin abin da Allah ya ce yanzu gashi nan muna cikin watan Ramadan an yi zancen corona virus har an gaji amma yanzu watan Ramadan na zuwa malamai sun ce a taimaka ma mutane a sauƙaƙa musu a ba su a taimaka amma ina yanzu ba wai a taimaka musu ba a ji tausayin su ma ya buwaya don duk abin da ka san ana ƙara ma kuɗi a cikin watan Ramadan an ƙara mishi kuɗi to yanzu an ce babu kuɗi hannun mutane kuma kun ƙara kuɗi to ai ku kun ma fi corona virus tashi hankali da bala'i saboda mi saboda babu tunani ana ran makaranta aya guda sai mu saddaki dan lokaci ya kai ƙarshe mu samu ladanta ud'u rabbakum ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya إنه لا يحب المعتدين Udu'u rabbakum ku roƙi Ubangijinku, waɗansu malamai suka ce ku bauta ma Ubangijinku, muka ce dama du'a'u shina daga cikin ibada, tazarru'an kuna masu ƙanƙan da kai, an gane ko wa khufyatan kuma wato a ɓoye ko kuma wa khifyatan kamar yadda Imam Shu'ba ya karanta, innahu la yuhibbul mu'tadin Allah baya son mai ketar iyaka a cikin komai balle ma kuma nan siyaki na zancen addu'a Allah bai son a ketar iyaka wajen addu'a wannan aya ba za mu samu ba za su samu shiga ba dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sai gobe in Allah subhanahu wataala ya kai muna rai subhanakallahumma bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ما لا أمرتك الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم صلح أمورنا يا رب العالمين اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن مسواك يا عزيز يا جبار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين